أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركم دقاوة دقا hutu da muka tafi mun dawo a cikin karatun littafin da muke gabatar da wannan takaitacciyar daura a kansa littafin aqidatut tahawiyya to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mun tsaya wajen faɗar mai littafi wala yushbihu al'ana za mu tashi hayyun la yamut haka ne ko to hayyun rayayye ne sifa ce mushabbiha rayayye domin fi'ilinta ba muta'addi bane la ya mutu Allah baya mutuwa qayyumun Allah shike tsaye da komai shi yake tsaye da kansa kuma duk abinda ake gudanarwa Allah ke tsaye da gudanar da shi la yanam Allah baya bacci wanda kuma nasoshi kan wannan matsala su ma suna da yawa ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to in an ce Allah baya bacci baya gangadi to balanta ne baccin ya mutu kuma haka ba domin annawmu kamar da cikin hadisi afal maut shi ka shi bacci dan mutuwa ne shi yasa ma Allah ke kiran bacci wani lokaci cikin alkur'ani da mi da mutuwa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar mun gurce wannan da kyau to hadithi na abu musa al'ashari wani na cikin sahihi muslim a wani karatu in bambanta wani taɓa cewa cikin sahihi bukhari da muslim na gani cikin sahihi muslim ya kawai yake manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha ta'ala ko inna allaha la yana allah subhanahu wa ta'ala ba ya bacci ya ce wala yan lahu an yana bai dace ba ga allah ya bacci mi a dalili saboda allah shi ke rike da komai to yi bacci ba mutumin da ke dauke da sarula ko tsoka kudin adam shi ke rike da sarula idan yi bacci za ta faɗi sai ka ji fas to allah shi ne ke rike da sammai da ƙasai inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula ai allah tazula ne akwai lamu allah ke rike da sammai da ƙasai ta yadda ba za su sama ba za ta rubuta ba ta faɗo ma ƙasa su warke shi afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasaba to shi Allah yana rikin sammai da kasai da komai idan Allah ya bacci to kuma yana su sai su rubuce shi yasa ce wala yan baghi lahu an yana to hatta da aljanna hadisi da Imam Tabrani ya kawo annawmu akhul maut da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna suna bacci yace annawmu akhul maut an gon mutuwa to sannan ya ce khaliƙun bila haja Allah shine yayi halitta ko ya halicci komai don yace ya khaliqun bai ce khaliqun nashi ba ba ce khaliqul arda ba mutlaq ne dukkan halitta Allah ya halicce ta to bila hajatin ba tare da bukata ba in tabihu in ana nufin Allah ya yi mutane ba don bukatar su taimake shi ba don Allah ba ya bukatar taimakon wani amma Allah bai yi su ba don wasa shi na adam sai ce na yi abubuwan da ina da bukata ba kamar ba wani lokacin babu wani dalilin da ya sa ka yi shi to ba haka ake nufi ba nan bai ce ya yi su ba bila hikma ba bila haja alhaja daban alhikma daban Allah ya halicci bayi ba da yana da bukatar taimakonsu ba don baya tsufa bale ya ce ya kai inda ya kasa ba zai ci karo da abin da ya fi karfinsa ba balantana ya ce yana bukatar mataimaki wata rana baya bukatar baya mutuwa balle ya ce yana bukatar magadi halitta da biyayi ba don ta amfani shi ba shi ne bila haja halittar mutane da aljannu akwai hikima amma kuma ba na allah ne bukatar su ma'ana ba ne bukatar su taimake shi ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ya allah zai yi wani ka taimake shi shi ne ke basu na fata an fahimce ni amma akwai hikimar da ta sa Allah halicci mutane ibadan nan ita ce hikima a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim da sauran ayoyi da suke nuna hikimar da ta sa Allah ya halicce mu ko ya halicce halittu raziqun bila mu'na Allah shi ne mai arzikawa ba tare da mu'na da an ce mu'na yana iya ɗauka kamar wahala ciyar da abin da ke cikin sammai da kasai ko ba su abin da suke halittu suke bukata ba ya wahalar da Allah domin taskokin arziki na sammai da kasai ga hannuwa suke lahu maqalidus samawati wal ard qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir samawati wal ard wa huwa yut'imu la yut'am Allah ba ya bukata ciyar da ba kowa abin da yake so ba ya buwaye Allah bane shi yasa hatta da arziki da muke gani me yasa Allah bai komai arziki ba Allah ya fi mu sani yace walau basata Allahu rizqa li ibadihi da ba mu fil da Allah ya ba kowa kudi an kashe bi da arziki Allah ce duniya ba ta bango kenan ashe tausayin na Allah ga yayi wasu talakawa su masu kudi saboda wani talakan da kake gani in yi kudi duniya ba za su zauna lafiya sai ce zan sai makamai in sa a kakkashe mutane abinda ke burki nake nan kaga ashe Allah ya fi musani abin da ya sabai ba kowa arziki ba kuma yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya in kowa na da kuɗi wa zai wani aiki mutum na da biliyan goma cikin account cikin shi ko mu ce cikin account kuma sai aka zo ana neman masu zuwa ne ana neman masu noma a je su yi ga noma sai aiki a biya su zai fi to kowa allah ya ba shi biliyan goma a duniya wa zai mora aiki ha? ai duniya ba za su zo ba ya sa rahama ce allah ya fi mu sani to da shi halice mu to almuhimu dai allah yana arzikawa shi ba tare da wahala ba ba ka arziki ba wani abu wani wanda ya ba arziki don ya jarabe shi ne wanda ya tauye ma arziki don ya jarabe shi ne ya fusu rizqa liman ya sha'u wa yaqdir wanda ya shimfida ma arziki don ya jarabe shi ne zai gode ko zai kafirce su karuna sun kafirce su sayyidina Uthman radiyallahu anhu sun gode ma Allah akan wannan dukiyar da Allah ya ba su ta zan alkhairi ne su in ya baka mulkin jarabawa ce su annabi Sulaiman an ba su sun gode ma Allah qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur sufil auda an ba su mulkin sun kafirce malaman ahalin kitab an ba su ilimi don jarrabawa sun kafirce illa kalilan minhu haka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa duk abin da Allah ya baka jarraba ka ne yace mumitun bila makhafa Allah yana kashewa ba don tsoro ba da yace mumitun bai ce mai kashewa ne kowa ne ba duk wanda ka ga ya mutu Allah ne ya kashe shi duk abin da ya mutu mai rai ba ke kashe shi Allah shi sace mu mitun bai ce mu mitun nasu ba sai itlaqin shi haful muta'alliq yufidu al'umum duk wanda kaga ya mutu duk abin da kaga ya mutu Allah ne ya kashe shi kuma in Allah ya haka bila makhafa ba don ji tsoro ba munan ana daure mutum wani lokaci ana jin tsoro shi ko ana koran mutum in ana jin tsoro shi ko ana kashe mutum wani lokaci don ana jin tsoronsa ana ganin in an bar shi da rai zai mi zai ka matsala sai a ce to bari a kashe shi a huta to shi Allah ba haka da bane duk wanda kaga Allah ya kashe shi ba dan Allah yana jin tsoron zai kai ma Allah hari kai ba wanda sai kai ma Allah hari shi yasa ce bila makhafa ba'ithun bila mashaqqa ba'ithun Allah shine zai tayar da ku bila mashaqqa ba tare da wahala ba ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida tamkar misalin rai guda ne ta yadda rayuka gaba idan mi da kun fa yakunu inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakunu to tunda kun fa yakunu ta ga aikin komai shikenan shi yasa in ya ga dama sai shi halicci abu mai wahala cikin lokaci mai tsawo tare da ku zai na iya halitta shi ba da wannan ba walaƙad halakar samawati wal ardawa mai na huma fi su ta ji ayya to an yana iya halittar samai daga ƙasai da kofai ku amma ya yi haka ran ya koya maka kai ɗan adam kai da baka da ƙarfi kai ma za ka yi al'amura ka bi su a hankali amma yahudawa ya sa sun ka ce ya allah da ya yi kwana shidda yana halitta ɗan da bakwai sai tsaya huta allah ce wa ma masana min lugu gajiya ba ta shafe mu ba mun fi ƙarfin gajiya ما زال بصفاته قديما قبل خلقه ما زال الله bai gushe ba qadiman ya bisifatihi yana da sifofinsa qadiman tun can da qabla khalqihi kafin ya halicci halittunsa ma'ana ba a cewa Allah ba shi kadai ne abin bauta ba sai da ya halicci mutane dama tun kafin Allah ya halicci mutane shi kadai cancanta abota musu mun fahimci wannan kuma Allah tun kafin ya halicci mutane yana da ikon yin halitta lokacin da ya ga dama ne ya halicce su kenan sifa ta halitta ba don sai yayi kuna ba yake da ita a'a yana da ikon yin halitta ko yayi bai yi ba ganin damar shi ne shi ko kada yi mun gane abin da malaka sun yace kafin Allah ya halicce mu to Allah yana da ikon yin halitta wannan sifar ta halitta tana tare da shi ba wai sai da ya halicce mu ne ya zamanto alkhaliku a'a yana iya yin halitta kuma da wannan sifar sai dai bayan ya halicce mu ne mu muka san shi alkhaliku yace lam yazdad bi kaunihim shay'an Allah bai karu ba da wani abu lam yakun qablahum min sifatihi kafin su bai kasance daga sifofin Allah ba ma'ana Allah bai karu da wata sifa ba a yanzu saboda ya halicce mu kafin ya halice mu khaliqun ne bayan ya halice mu khaliqun wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar da ya kasance da sifofin shi tun azal kaga azaliyan ashe ba Hausa bace ya lalace ne tun azal kadhalika la yazalu alaiha abadiyan kuma haka Allah yake da sifofin shi har abada shi azaliyan yana nufin abin tun farko abadiyan kuma har zuwa abin da yake wato gaba da haka Allah baya samun canji a cikin al'amuransa ba ce Allah ya canza shi yasa waɗanda suke cewa annabi isa Allah ne ga shi cikin alƙur'ani kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sannan wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahlan wa kahlan nan in ya dawo a gida ta ahli sunna ko to an dauke shi kafin ya zan kahlan kinan ya za a yi mutane magana in ba ya dawo bane ya zan kahlan to anan shina sabiyyar kuma yanzu kaham kuma yanzu Allah yanzu Allah za a cewa da shina jariri kuma yanzu kuma girma Allah baya samun cinci yadda yake nan shi Allah nan dai Allah nan ba a cewa ya tsuwa laysa ba'da al-khalqi istafada isma al-khaliq ba bayan yayi halitta bane sannan ya cancanci suna nami na halitta wala bi ihdathil bariyati ko ko bayan ya kage halitta albariya mutane ko innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya istafada ismal bari sanai da sunan albari wanda ya halitta daga bara'a ne kenan bara al-khalqa ay khalaqa al-khalq ba dan wannan bane ko ya halicce mu ko bai halicce mu ba khaliqun ne in yana iyawa sai dai mu bambanta tsakanin al-quwwa da al-fi'l intabihu wannan wurin ana batar da dalibai da dama musamman kun san waɗanda suka karanta ilmul bahas wal munazara da ilmul istidlal da ilmul kalam galibi ahli sunna in mutum bai san irin waɗannan abubuwan bai da tattauna da irin waɗannan mutane saboda suna koyi ƙarya cike da shubuhoyi akwai alquwa akwai alfi'l ya gani da alquwa da alfi'l muna kace alquwa sai ce karfi ko alfi'l kuma aiki ko ba karfin to nan in ana tattauna ba haka ake nufi ba alkuwa abinda yana iya kasance alfi'il abinda ya kasance lokacin da Allah bai yi halitta ba khaliqun ne bil quwwa yana da ikon yi lokacin da ya halitta khaliqun ne bil quwwati wal fi'l yanzu kamar dauko dan kwayar hatsi daya sai in ce wannan gangarniya bakwai ne ko dan kwaya 700 ne kun ce a wannan magana ai ƙarya ce a'a bilkuwaci yana iya in an shuka shewa da ne kwaya ɗari bakwai bilfi'il kuma bai kasance ba matsalin labi da yake kuna amma da fi sabilillah ka matsalin habbatin ambatar saba a sanadin fi kulli sun bulatin mai ato haɓa shi yasa ake kiran shi bai tibari masa ya kunu wajen malaman balaga annabi nuh ya ce rabbi la taza alal ardi min alkafirina da yara ko ba ka bane innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu fajiran kaffara to ai an ka aihin mutum kullu mauludin yuladu ala alfitra to ya zamu yi da wannan kuma wala yalidu illa fajiran kaffara a'a idan suka girma kafiran za su san kenan akwai bil quwwa akwai bil fi'l a yanzu din ba a ce musu kafirai amma in su girma kafiran za su san yasa ana tattaunawa ka rinka tsaya ka gane ina ne abin ya sama gaba saboda wani lokacin za a yaudare ka da irin waɗannan abubuwan sai a yi wata magana sarki mahutu a yi zai kasancewa kaza kai kuma ba san dalilin da ya sa aka faɗi wannan magana mun fahimci wannan ko lahu ma'anar rububiyya allah yana da ma'ana ta rububiyya ko ma'anar rububiyya ta tabbata gare shi an gane ko wala marhub ba tare da an samu wanda wannan ma'anar ta rububiyya ta tabbata a kansa ba menene ma'anar rububiyya intabihu al-khaliq ar-rabb huwa al-khaliq al-malik al-mudabbir dan an dangata ta zuwa ga Allah in an ce rabbul baiti to ba dole ba sai Allah mai gida an kira shi rabbul baiti amma in ka abace an ka ce rabbul baiti to Allah yake nufi falyabudu rabba hadal baiti rabbatul baiti mace mai kula da gida ta yi rabbatul baiti kaga ba Allah ake nufi tunda babu Allah mace can wajen turawa da akwai ds wai kaji allon yakin can kuma wajen mashirkan larabawa su ma akwai wannan fara'aitumun lata wani uzawa manatar salisatar ukura kaga allata sun kace daga allahu uzza kuma daga al'azizu na sun ka kirkiro manata kuma suka ce daga almannan duk da ke sunan almannan sai da bin babin ikhbar magari nasir da ya tabbatar da shi ba sai an same shi ala ayyata hal dai kaga sun kirkiro sun ce allanya nan ba kasashen mai wanda zai kuje an ce akwai dodanya akwai doguwa ga sunan dai ababen da ake bauta to alkhaliku in an danganta rabbu zuwa ga allah na rufin wanda ya halitta almaliku wanda ya mallaki komai almudabbir wanda ke tafiyar da komai to wannan ma'ana ta alkhaliku da almaliku almudabbiru ta tabbata ga allah lahu ma'anar rububiyya wala marbu tun kafin Allah ya yi halitta an gari ko wa ma'anar khalid la makhluk kuma shi Allah shi da ma'ana ta al-khalid wanda ya halitta la makhluk ba wanda ya halicci Allah kuma shi ne ubangiji kuma bai da ubangiji ma'anar rububiyya da marhubi Allah bai da wani ubangiji kun sa akwai cikin akidun da ake nuna hawa shi Allah shi ya kansa ko ku a ce Allah wai ya halicci doki doki yana gudu ya tashi sama yana gudu sai ya yi gumi kuke cewa ko zuwa nan gumi daga cikin gumin nan sai ya haɗa gumin nan sai ya halitta kansa a yau na ibara an asafir kuma duk waɗannan akidu suna wani lokaci ana ƙoƙarin a kawo su cikin akidu ko a ce maka allah ya cikin girgije allah yana bayyana yanzu cikin girgije ya yawon sannan ya koma da abin da ya kama da haka ta ci sin allah ya kyauta wa kama annahu muhyil mauta بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم وكما كما يدى أنه شيء الله محيي الموتى يرى يدى متتوبة كما يرى يدى متتوبة بعد ما أحيا ما يرى يدى سوء استحق هذا الاسم ya cancanci wannan suna kabla ihya'im kafin ya rayar da su kafin Allah ya rayar da matattu to muhyil mauta ne don yana da ikon da zai yin haka ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه haka ne kuma cancanci a kira shi alkhaliq kafin ma insha'ihim ya halitta halittarsu shi ne insha ba wancan insha'i ba na ta'abir da ake cikin yaren larabci insha na arifin halitta an gane ko wa an sha'na min ba'dihim qarnan akharin ذلك بأنه على كل شيء قدير Allah shine mai iko akan komai da an ce ga abin da Allah bai iya ba kafirci ya shigo wa kullu shay'in ilayhi faqir komai yana da bukatuwa zuwa ga Allah komai ya faɗa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid kowa yana da talauci in kana da kuɗi a lokacin da kake da talaucin jama'a duk mai kudin duniya talaka ne yana bukatar masu masa aiki a kamfaninsa idan suka dakatar da masa aiki wata ɗai yanzu na talauciya in kana da kudi kana da talaucin magani sai ka rayu sarcin lafiya dole sai likita taimaka kana da kudi kana da talauci ma'ana wadata mutlaka sai allah na in kana da wadata wannan bangare na wannan bangare ba ka da wadata ko ba ka wa kullu amrun wa kullu amrin alaihi yasir kowane al'amari mai sauki na ga Allah ba a cewa ga abin da yake da wahala ga Allah ba abin da zai buwaye Allah gare shi mai sauki ne sai dai ya sanya ma abu lokaci sai lokacin ya yi kafirai sun yi ta kokarin a kawo kiyamar ba wai kiyamar ba a kawo kawo wa qalu rabbana ajjilna qittana qabla yawmil hisab malamai ai hatara masu addu'a saboda wanda ya ji rabbana rabbana wani mallabi aka ba da labarin sai ya ɗauko wani addu'a rabbana ajilla na kitan dana kamar yau sa da amin amin ka harta wala amin suka wala kaga shi ne rabbana jiya da haka ba wani inda ka ji rabbana ba sai alƙur'ani da ka ɗaukowa an gane ko ba haka ake nufi ba ka ka san ma'anar rabbana ɗin sannan ka kawo ka karanta to kafirai ne sun yi ta kokarin a kawo kiyama mata hadal wa'adu in kuntum sadiqi ba wai da Allah ba zai iya da kiyama ba a'a akwai hikima akwai lokaci da Allah ya sanya musu in yi lokacin yayi za a yi don ba a yi ba shikin ba za a yi la yahtaju ilayhi shay la yahtaju ila shay Allah bai bukata komai shi yasa ba wanda zai iya faɗin maganar da babu toge cikinta sai Allah saboda shi kadai na addabai bukata gidan kowa kuma bai da bukata ga kowa kuma bai ji tsoron kowa sai duk magana da ba alkur'ani ba duk magana da ba hadisi ba to sai ka iske wani lokacin sai an yi kwana tunda kana tsoron mai gidanka wani lokaci inda kudin kamiya suke yi wani lokaci bala'i dole na yanzu a jan aya an kagara ta bi ta nan sai a dan eh kana tsoron a kama ka wani lokaci eh kana tsoron wani lokacin wani nata ko kaza ko kaza amma shi Allah duk wanda bai da shi shi yasa magana Allah ɗaya da ka samu tudurwa amma magana duk ba ta Allah ba yanzu kana ji kwana tunda dan adam yana da wanda yake jin tsoro kuma ilimin sa ba cikakken ilimi bane laysa ka mithlihi shay ba abin da ke kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir shine as-sami' wato mai ji al-basir kuma mai wato mai gani anan aqida ta ahli sunna ta gido akan wannan annafi wal ithbat laysa ka mithlihi shay ba abin da ke kama da Allah ka kuri halittunsa ba sa kama da shi wa huwa sami'ul basir kuma shine as-sami'ul mai ji al-basir wani ka tabbatar mishi ai cikin mutane akwai sami'ul mai ji mutane akwai al-basir mai gani amma zatin mu ba ɗaya bane da zatin Allah haka ganin mu ba ɗaya bane da ganin Allah kenan in ka kore ma halittu sifofi irin na Allah ba kai laifi ba ma'ana dan an cewa ne yana ji Allah yana ji to ai zatin Allah daban zatin wancan daban su kan su halittun jin su ba ɗaya bane ayyukan su ba ɗaya bane gabobin su ba ɗaya bane yanzu idan ce ra'asu bi ajri da ra'as eh to sai ni ce ra'asul jabal kan dutse ku to sai ni ce ra'asus samak kan kihi ko to sai ni ce ra'asul kalbi duk ɗaya suke to zatin halittu ne bambanta to shassa idan aka danganta gaba zuwa ga Allah yadda zatin mu ya bambanta da zatin Allah shi yasa mu ba za mu iya sanin kaifiyar mun fahimta da kyau ku fahimci irin waɗannan abubuwan saboda za a rinka zo mana akida ta zan kullum sai a ce mana ayi mu kamar muna sifanta Allah mun ce Allah yana da hannaye ko yana da kaza yana da kaza amma mun ka ce Allah yana da hannaye shi na ce bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha hadisi ne ce kilta yadayhi yamin shikenan ba mu ne muka faɗa ba ya hannun Allah yake wallahi bai ga ba na tsaya ba ce inda ya tsaya tunda dai ni ban ka iya tashi in ce a'a ya ce ya dawo in ce bai da hannaye kaga na kalitar da shi a na tabbatar da abin da tabbatar ya suke ko bai gaya min kaifiye su ba na tsaya baki inda yake na tsaya wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ahli sunna dole mu tashi ba rigima za mu yi da mutane ba mu kwatanta musu cikin dalilai da tattaunawa mu fahimci juna wanda yake da niyyar karɓar gaskiya karɓa wanda bai karɓa saboda abin bai dace da sauran sama shikenan lasta alaihim bi musaitir khalaqa al-khalqa bi ilmi Allah shi ya halicci halittunsa da ilimi da cikakken ilimi ya sa halittun da duk Allah ya yi Allah ya san su jumlatan wa tafsira yan filozofi sun kace Allah ya san wasu daga cikinsu sun kace Allah ya san abubuwa don wasu ma da akwai Allah da mun yi bayani kansu suka ce Allah ya san abubuwa jumlatan la tafsira Allah ya san abubuwa a dunkule amma an detail Allah bai san su ba suka ce kamar yanzu mutane Allah ya san su akwai mutane a duniya amma yadda zuciyar dan adam take bugawa da jinin da yake gudana cikin jikin adam Allah bai san wannan to wannan kafirci ne kuma ana nan ana karantar da matasa wannan sai a ce abin yayi ma Allah yawa kai dai yayi ma yawa ko ba haka ba to don haka halittar da kuma Allah ya da ilimin sai ilimi ya halitta shi yasa duk halittun da kuke ganin Allah ya yi inda duk gabar da Allah ya ana ma halitta tunan ne take yanzu kaga irin dan adam da za a ce a cire shi a mai da shi wajen kunne dan adam zai yi kyau ba ka kalluwa ba a yi cin gyaran Allah bi ilmihi ne saboda cikakken ilimi kamar a nuna maka aikin da ilimi aka yi shi ka san akwai bambanci tsakanin aikin da aka yi da jahilci da ilimi ko to khalaqal khalqa bi ilmihi ilimin nan ko ba irin naka bane ya wuce ilimin kowa kai da dan dan ma da an kai cikin dan muwa da an ka dan dan ma shi ma wani dan ma to kinan baka hada ilimin Allah da wani shi yasa zaku ga alqur'ani mai girma galibi kamar da malamai na tafsiri suke cewa in ya kawo halitta yana gama ta ne da ilimi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم كغني خلق عليم إن ربك هو الخلاق العليم الخلاق العليم بيوا da kaga ya kawo halittar nasiya ka ilimi don Allah ba ban kaurace ki ba yace wa qaddara lahum aqdaran Allah ya kaddara musu abubuwan da za a kaddara ba kowa kowai halitta Allah ya kaddara mishi na shi shi yasa wannan yana da cewa aqida ta al-sunna dake sa mu huta mu huta idan aka je aka wata jaraba baka samu ba qaddara lahum aqdar an gane ko Allah ya kaddara ka je neman wani abu baka samu ba an kaddara shi mun fahimci wannan da haka ne za ka huta amma in an ce Allah ya kaddara abu ai mu musa abin da Allah ya kaddara ba koye yake haka ne kuma haka ba ba shi ke nuna ka je ka yi bacci ba kamar da yan filozofi suke cewa ta ce wai an ce Allah ya kaddara komi to dami za ka je ka yi aiki ka yi zaman ka tun da abin zai same ka to yanzu kaga ya haɓa mutane wannan raddi wani daga cikinsu masu karatun filozofi yana shekara ta biyu a jami'a na university of the na san ko yana yi don wasa ko izgiri ce to an ce dai abin da allah kaddara mutum zai same shi kenan mutane su zo su yi bacci sai aka ce mai to kai yanzu a wace shekara ka ce a university ce shekara ta biyu aka ce to ka je ka yi bacci nan da shekara biyu in allah ya kaddara za ka samu matrix za a kwankwasa cewa ne na eh to allah ya kaddara za ka samu matrix ta allah ya ce a kawo ya ci amfani da wannan mun goyi wannan su kan su tura wanda suke son mu yadda da wannan akida don su ma mai muni Allah ya sanya asbab mu yi riko da asbab amma su ce a'a a yi zaune ba za a neman ilimi ba za a yi komai ba da wannan ne aka mamaye kasar indiya aka ce yan wasu aƙidu masu murana aƙidu da su ce Allah na ya kaddara ingila sai ta mamaye ku kawai ku zauna ba za ku riko da asbab shi yasa suke haramta jihadi ce jihadi lokacin shi ya kare wannan duk makincin turawa ne muna fahimta wannan da kyau da haka in an ce Allah ya kaddara kai baka sa abin da Allah ya kaddara ba Allah ya ce ka tashi kai aiki fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wa qul i'malu fasayarallahu amalakum amma abinda Allah ya kaddara ko yake in kai iya kokarin ka baka samu ba to nan ne za a cewa wannan wato haka Allah ya kaddara amma kawai kana zaune ba kai kun ba suka ce ka Allah ya kaddara a wannan akida ta yi muni musulmi muni sun ce wannan akida yasa kuke ganin mushrikai duk in aka kafa musu shirka akan shirka aka kafa musu hujja akan shirka aka kai su karshe suka ba su da hujja sai ce lausha Allah ma ashrakna wala ba inda Allah bai so ba su yi shirka haka Allah ne ya yanka to shikenan ga wani sayyidina Umar an ce wani yayi sata aka kawo shi ta aka kace ka ɗauki kayan mutane ce Allah ya kaddara to shi kenan aka bar shi sai lokaci aka je aka yanke hannu ce to kaga Allah ya kaddara muna shi sai mun yanke ba da haka irin waɗannan aƙidun kan ku yadda a jo a sa su cikin filozofi a cuta mu dan nan ne ake kokarin ɓata aƙidun matasa a nuna ai an ce Allah ya kaddara komai kenan yanzu idan wata musiba ta zo ka ka ɗauki mataki shi kenan ka zauna mu tashi mu nemi ilimi su mutane ne mun mutane ne yadda suke irin kere-kere da suka nemi ilimin mu mun neme shi za mu irin kere-kere bas wannan shi ne amma don can mu zauna kullun a ce komi sai an yi muna haka Allah ya kaddara muna Allah ya kai kaddara ma Allah ya kyauta wa daraba lahum ajala Allah ya buga wa mutane ajali ya sanya musu ajali tun da wasu ba a ce an buga ajali sai dai a ce an sanya ajali mushkilatul lugha kenan yasa in baka iya yare ba ka koye shi ka koya da kyau domin in kace za ka yi bankaura wala yanzu ana gano ka kowane yare yana da khasa'is akwai al'umurul mushtaraka bai da lughat akwai al-khasa'is rakumin daji ala rakumin daji me sunansa ya sunan rakumin daji da larabci to muri to jamalu dai mi ake cewa jamalu eh na komi ko to alghaba daji to zuwa da cewa jamalu gaba sunan shi az-zarafa az-zarafa da zagi raƙumin daji wannan mai dogon wuyan nan wanda na nijar muna da shi can wajen shiga ne mai kinan wajen kuri kinan dajin kuri to ka a zo a ce rakumin daji ka ce jamal al-gabati ka bi kuri ke bincin ba haka ake rufi ba irin faransan gana yan nijar in sun ta yi abuja an ka koyo faransai sai a zo a murkusha hausa a maida ta faransai ce je ciye 200 francs dans la bouche du marché na kashe dala arba'in bakin kasuwa shi na ba wanda wanda yake biya san ba abin ce tabe tabe sanaji allah rijil sirwalin wahid za mu sanya kafa wani wurin duka bayani ka koyi yare ka iya shi likulli lugha khasa'is wa daraba lahum ajalan allah ya buga mu mutane ajali ya sanya musu ajali bal ma dukkan halittu an sanya musu ajali rana da wata suna da ajali kun gane ko a wani mai ro'an allaha الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أرمي أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أجل da an kai tsayawa da su idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar suna lokacin su in yayi shikenan ya ce to walam ya khaf alaihi shay'un qabla an yakhluqahum ba abin da ya koyu ga Allah bayan ya halice su yasa annashu Allah a ce ya shafe hukunci ba dan Allah ba wani abu ya bayyana gare shi an gane ko kai na zaka iya wani abu sannan daga baya kaga ya kamata aika ya kamata aika Allah bai da wannan to amma sai a labe da annashu tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam dan an ce Allah shafa hukunci sai ya ce to kai kaji Allah ya ce aikata kuma gobe da wuce aikata kuma alqibla wai ana dibin makka ana dibin bai abin ga ka'aba an ka zo madina an ka kuma ana dibin baitul maqdis daga baya an ka ce kuma dibin ka'aba ce wannan addini da kire yanzu ma wata rana sai a ce addibin nan wata rana a ce addibin nan wata rana a ce addibin nan kawai wai ko ko addini kamar Allah ya manta ne tun farko me yasa bai ce ga yadda za a yi ba annasu a shi annasu an shafa hukuncin domin an san maslaha shi ta ƙari muna fahimta da kyau babantuwa ce Allah ya ba maslaha a wannan lokacin ko wannan zamanin Allah san wannan maslaha ta ƙari shi sa Allah ya shafa hukuncin sannan kuma sai mun bambanta da annasu da albada'u albada'u aqida ce ta yan shi'a shine cewa da yan shi'a suka matsu suka rasa mafita saboda sun nuna sahabbai sun kafirta shi kuma alkur'ani ayoyin sun nuna sahabbai ma yan aljanna ne was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu waradu anhu ba da tafiya ba fa wa a'adda lahum jannat fi'li madina an yi an qari sai fini suka rasa da zasu da wannan ayoyi sai suka ce akwai wani abu sunan shi al-bada'u daga bada ya budu buduwan wa bada'an sun mabada lahu min ba da mara ayat la ya sujunun lahu hatta hin sai sun ka ce bada ya bayyana wai bayan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu alƙawarin aljanna sai ya bayyana gare shi za su kafirta kuma shi Allah bai faɗi haka kun ji aqidun da suke shi yasa mu yi hatta ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه الله يسعى بالنوت إلى سعيك في السماء لأكسكة أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وأمرهم بطاعته ألا يأمر تسود طاعة أعيد بل بل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ونهاهم عن معصيته الله ya hana saba mishi kuma da Allah ya umurce ka da da'a ba dan saboda da'ar ba za ta amfani Allah in duk mutane sun kafirce ba su da Allah da gobe ba in duk mutane sun yi imani ba za su amfani Allah da gobe ba la tanfa'uhu ta'atu ta'i wa la tadurruhu ma'siyatu al-'asi ya ce wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi duk abin da kaga yana gudana da kaddara wa Allah ne da kuma son Allah sai Allah ya so ya tabbata wa mashi'atuhu tanfudu mashi'a ta Allah irada ta Allah tana zartuwa akan abu la mashi'atul ibad ba mashi'a ta bayi ba illa ma sha'a lahu sai abinda Allah ya so da su fa ma sha'a lahum kan abinda Allah ya so ya kasancewa wa malamin sha'a lahu kun Allah abinda baya su ba zai kasance ba wa ma ta sha'una illa an yi sha Allah da rabbul alamin yahdi man yasha'u Allah yana shirin da wanda ya so an shafi mafulun bihi ya haji man ya sha'o hidayatan wa ya asimu kuma allah sai shi kare wanda ya so ya shirya da shi ke wa yu'afi kuma yu'afihi ya tsare shi ko ya ba shi lafiya fadlan don fara idan allah shirya da kai ba wani abu da allah yake bukata gare ka idan allah ya tsare ka yu'afi ka ko ya baka lafiya ko ya maka kariya daga bata farada ce ya gara ma ya maka wa yudillu man yasha'u Allah ya batar da wanda ya so wa ya zulu ya yarɗe ya bar shi ne ya zulu bari ka bar abu ka fita daga wato taimakonsa ke daga in yau surkumun lamu fala galiba na kuma in ya zurkun faman gangare ya surkun bin ba'ale wa ya tali sannan Allah yana jarraba kuma adalan don adalci to nan ne da yawan mutane ce ka iske sun samu matsala amma wani makaranta wannan sai mu bayani kan wannan wa kulluhum dukkan su yataqallabuna suna jirkita inji malaman zauri suna kai da kawo fi mashi'atihi a cikin mashi'a ta Allah baina fadlihi tsakanin farala Allah wa azumi da adalcinsa ɗan wuta da yan mutane suna ganin to ai Allah zai yi wa kowa damar ya shirya kuma ka bari walau shi ina Allah ce la'atina kullu nafsin hudaha abinda ake ciki da Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta ya halicci wasu mutane don aljanna ya halicci wasu mutane don wuta waɗannan mutanen da aka sa wuta shi Allah ya alƙawarin sai an yi tauhidi da shi su kuma ya san da tauhidin nan ba za su yi shi to ya rage su aljanna jarabawa ce aka ce za a yi ko kai ne yanzu ka san wannan ɗalibin ga abin da zai rubuta bai ce ba in an ce ka bashi baki ilimin mu da Allah ba ɗaya bane musu mun yi jarabawa muka gane wannan ya ci ko binci ba to shi Allah ya san wanda kan ba za su yi ba dan adalci ya kawo su su da kansu za su shaida akan kansu to amma da yasa Allah ba su shirya ba saboda su shirya asalan ba sa son ko an ba su ita din ba za su yarda da ita ba ba su yarda da tauhidi kuma shi ko alƙawari ne da Allah in ba a yi tauhidi ba za a shiga aljanna to kuma mu rike da kyau sai wani ya tunanin cewa to inda an kai su a yi wutar jihannama aka kai su suka ganta ko aka jefa su za su fito su yi imani wannan kuskure ba gaskiya ba ko da sun je sun ga wutar allah ya faɗa mana su ta ga shi yasa malamai masu bayani kan ilimin Allah suke cewa alima maka Allah ya sa abin da ya wuce ko ya gabata wa alima ma ya kunu Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu wa alima ma sa ya kunu Allah ya san abin da zai kasance to wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu abinda can da ya riga ya wuce bai kasance ba to Allah ya san inda ya kasance Allah sai da zai kasance ba mutane da suka tafi yakin tabuka Allah ce lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita ba abinda su kara ku sai barna da rubu ai ku su fitan ba ku kuma har abada ba su fitan ba amma Allah ya san inda sun fitan ga yadda zai faruwa kenan ma wa alima ma lam yakun law kana kayfa yakun sannan wa alima ma la yakun law kana kayfa yakun abinda yanzu bai kasance ba amma zuwa gaba din ma ba zai kasance ba to Allah ya san inda zai kasance Allah ya san inda zai kasance ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كما كان إمام حفص ده حمزة ده يعقوب سنكرنتا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إمام ابن عامر يكرنتا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين شي ستي ولا نكذب أما ستي ونكون أنقالي هو sauran qurra al-ashra sun karanta wala nukaththibu bi ayati rabbina wa nakunu min al-mu'minin shi yasa in ka ji qira'a da baka sani ba kuma wajen malamai a baka bayani kakka ji wasali ya canza ka ce kai ana ta ana banna ka san kowace qira'a ake karantawa da ita waɗannan qira'o'i ne mutawatirai kun gane ko akwai qira'a shadda ita ku ta karanta wala nukaththiba bi ayati rabbina wa nakunu min al-mu'minin shadda ce qira'o'i ne da alqur'ani in ka koma wajen nahwu sai su ce maka in an yi fatha jawabi ne na tamanni laita tunda sun ce ya laita kenan in an kai fatha jawabin shi in kuma an ce wala nukaddimu wa nakunu to ba jawabu at-tamanni bane an kawo nahwu kenan ya laita la nuraddu wala nukaddimu بآيات ربنا كريم ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونحن نكون من المؤمنين sai ka kuma cikin tafarnus ke bayanin kira'at da taujihul kira'at kamar littafin qala'idul fikr fi taujihul kira'at al-ashr kamar littafin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun ba ad-durrul mansur ba na imam suyuti الدر المنثور لإمام السيوطي شي ودن في التفسير بالمنثور أكوي الدر المنصون ده صادم لي وقع في علوم الكتاب المكنون ده الشيخ السمين الحلبي الأندلسي أكوي البحر المحيط لا أبو حيان التوحيدي كجد أكي توجيه القراءوي هو توجيه القراءات العشر بالقرآن نكرسي ملك عبد الله ده كي السعودية kira'o'i akwai da ake taujihin su in baka gane ba kaka cewa kira an yi kuskure don qur'ani shine karshen larancewa kaka tai in kai karatun nahwu kace a nan cikin qur'ani an yi kuskure sai musa a samu a ga yadda za a yi in baka da dan kanu mai wanke dan kanu don bai cewa ya Allah ya kuskure kaga ya samu matsala almuhimu dai kira'o'i ana taujihin su kuma akwai qur'ani da suke da kira'a guda goma an hada su an yi bayanin su wanda dalibin ilimi zai iya samun su saboda ya fahimci waɗannan قراءه كل سوار يا كان تاريخ كذا ومن للتافل الميسر في القراءات الأربع عشر da goma wanda sun kai ganta da hudu guda sha da wani malami daga kusa suriya da kuma alkabil filtra'atin a'immatin ashirin kawami wanda kasar misar suka jagoranta sheikh na umumin bukari misriya ustaz dr ahmad isa ma'asarawi yin shugabanci a kansa gane ko to wannan qur'ani ko mushafus sahaba qur'ani da duk an tattauna aka kira wani alqur'ani ko an tariqi shatibiya ko an tariqi shatibiya ko tawa amma dai shawar da ke son ba dalibi ilimi don ka samu wannan qur'ani da ka zo kace zaka karatu qira'at a dole sai an karantar da akwai talqin wannan irshadat ne an da baka wani ya karanta da kaza wani ya karanta da kaza amma su qira'o'in dole akwai sai ka je an yi maka talqin an koyar da kai na fata na fahimta ta saboda ɗalibin ilimi kai samu wanda ya ce aishi yanzu duk kirawar ƙura'ani a yasu sai ji ta zuwa da tsawon matan kubara allah ya kyauta to kaga ɗan wuta a nan modigul istishara allah ya ce da kaga lokacin da aka kawo su wuƙifu a nan na suna cewa ya laita da nuraddu wala nukaddiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ko kuma ya laita na nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قراءة ابن عامر كوكو سور القراء يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين wannan magana shi ke faɗa a su duniya ai ko kaga mutum sai a ce in ya ga wutar jahannama zai yi imani ni Allah ya ce bal badalahu ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman anhu innahum lakadibun abinda sun kasance suna ɓoye shi na bayyana gare su akwai maganganu na malaman tafsiri daban-daban ko sabon allah da kasance suna ɓoyewa sakamakon shi ya bayyana gare su ko ko karyata girman kan da sun kasance suna ɓoyewa yanzu hakikatan gaskiya abin ta bayyana gare su da dai sauran maganganu na malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan wuri amma allah ce walau ruddu kaga ma la ya kunu abin da yanzu bai kasance ba don kiyama ba ta yi ba amma allah sa abin ba zai yi ba yau da su duniya to walau ruddu la adu limanuhu anhu innahu lakazib da Allah zai mai da su a nan duniya da shirkar za su yi bannan za su yi karyata suke yi kina ka ba bukata a dawo da su a nan duniya don Allah ya san result take ya san result sannan ba bukata a fitar da su cikin wuta don mi don saboda shirka ko an fitar da su ita ce za su ci gaba da yi kenan dawwamar su a cikin wuta don su rayu kuma su saba ma Allah dan lokaci ta kai ta ce a Allah ya san ɗabi'a su ta akan shirka ne za su tabbata yasa mu yi hattara al'amura na aƙida in ba mu san su ba ilimin mu da na Allah ba ɗaya bane Allah ya fi mu tausayi ya fi mu rahama kuma ya san waɗanda mutane ba za su yi imani ba shi yasa yi musu tattali ba kuma yau mu bar batun lahira ko nan duniya ai muna da gidajen kasu ko me yasa ake kai mutane ba ƴan ƙasa ba ne ba a san sanu ba su da uwa ba su da uba kan da ne in an ce a bar su rayuwar za su bata story sai an yi maganin su Allah kai mu sauki malam ya ce to wa kulluhum wa huwa wa huwa muta'alim an al-awtan Allah muta'alim daga ta'alani sai a samu fi ismul fa'il muta'alim an gane ko an al-awtan Allah ya daukaka daga kishiyoyi wal andad shi ba kishiyoyi al-awtan jam'i ne na afdiddu al-andad jam'i ne an-niddu فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله ya dauka to nan sai ka duba ka diba cewa tafsiri da kira at-tahrir wa tanwir da ibnu ashur musamman fagen balaga da sanin munasaba tsakanin aya da aya ta alqur'ani yayi kokari kwarai da gaske duk da ke wajen aqida wani lokaci sai ya faɗi aqida ta sarrafa lokacin ya karkace inda ya karkace kuma shi dan adam ne sai ka kauce ka aji mai ra'ayinsa ko ba haka ba amma wajen balaga ta alqur'ani da munasaba tsakanin ayat yana da kokari kwarai da gaske muta'alim ya ce to in ka duba wanda siga ce ta nuna shi wannan fi'lin shi wannan fi'lin ana gani ba wani sa aka yi ba kuna fahimta ba dibo duk wanda ya samu wata ɗaukaka a duniya ko ta mulki ko ta ilmi ko ta kuɗi akwai waɗanda suka taimaka kai ga wani matsayi dan kasuwa tana yi akwai wanda ba shi jari ko akwai mai gidan shi mai ba shi kaya ko ba ta bane kafin ya kai inda zai girku an yi ta taimaka yanzu mun tun muna yara har da zama sai an koya mu tashi sai an koya ba haka kai inda zaka yi tafiya da kanka ko ba ta bane kaga wannan ci gaban da ka samu akwai wanda suka taimaka ma da an barka ba ba ka bincike da mutuwa zaka mai kudi akwai da suka taimaka mishi akwai yan kasuwa da suke ba shi kaya sai wani lokaci ya fitar da riba har ya zama mai kudi ko ba ka mai mulki akwai da suke taimaka mishi samun mulki ko ba kan bane in ba ya zama to ƙuri'a za a yi in ba juyin mulki za a yi in ba mini da za a yi dole ne akwai da suka taimaka masu kai da mulki haka ilmi ba ya da aika nan masani ba wanda ya koya makaranta inda ba shi ne ya ba karatu ba a sani shi yasa ɗaliban ilmi suke tun kawo da su ba su da malamai wannan kuskure manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kan shi na da malami allamahu shadidul quwa akwai da karanta fushi don haka ma manyan malamai suna tinkaho ne da a san malamansu amma kawai ka zauna kai kai ta wa'azi ka ce kai ba wanda ya karanta da kai to wahayi kafin wa daga sama koko ka ɗari har daga jiki an gane ko shi yasa ɗalibin ilimi ka rinka tunawa da malamanka da suka yi maka ka karantar da kai duk yadda ka samu wani matsayin ilimi kada ka ji kunya a ce ga wanda ɗalibin kan da karantar da kai wannan sharafa ne gare ka amma duniya ta lalace yanzu musamman za ga matasa wani bai ba wai malamin har da mahaifin shi bai so a sani da mutum ya kuɗi ko yawon amsa bai so a ce wannan shi ba ne su hana ba wani iyaku ko wajen mata ta kai wannan matsala ta ta yanzu ta girma ta ta abin da ba ka ba su a ce na mahaifin wai ita koye koye ta kai ko inda a zo ɗaunar auren za a kawo su rage kuɗin shi za a ko ba su a san shi ne mahaifin wai tana gani yanzu irin ta bai dace a ci gaban ɗan mahaifin subhanallah wani ayyamu billah Allah kai muni sai to shi muta'alim in an ce abu an ɗaukatar da shi a'lahu yu'lihi an ɗaukatar da shi to shi Allah ba wanda ya san kamar ba wanda ya isa ya ɗaukaka Allah babu wani wanda ya kawo ta gudunmuwa ko ƙarama an gani ko tallafi don Allah ya samu ɗaukaka to shi yasa ake kira shi muta'ali mai ɗaukaka ta karan kansa da kansa alimul gaibi wa shahadatil kabirul muta'al girman Allah ba wanda ya kawo gudunmuwa ba wanda ya kawo tallafi ba wanda ya taimaka ma Allah amma duk wanda an kawo ta ɗaukaka to dole akwai taimakon wani cikin shi yasa an ka ce wa huwa muta'alin an al-abdar wal andad la radda li qada'ihi ba wanda ya isa ya mai da hukuncin Allah in kuma akwai wanda ya isa bismillah in mutum zai mutu sai mu gani ya harkar shi mutuwa wala mu'aqqiba li hukmihi ba wanda isa biyo da hukunci bayan hukuncin Allah ce Allah me yasa kai kaza ko ku shi ce a a to tunda kai kaza ni ko zan yi maka kaza Allah ya fi karfin wannan wala ghaliba li amrihi ba wanda isa ya rinjaye al'amarin Allah in al'amarin Allah zo dole saki ake yi ko ka ko kaso tun kana yi kai da kana zaka yarda da cewa yanzu lamari ya baci duka waɗanda ma abubuwa da wasu na larawa da da kawai ko ba ba ba wanda ya sami da hukuncin Allah ayoyi daban-daban sun yi bayan wani wala mu'aqqiba li hukmihi wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wala ghaliba li amrihi ba wanda ya sai da al'amarin Allah wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharun nasi la ya'lamun shi yasa kullum in za ka faɗin magana ka faɗa da dalili abinda nake kira zuwa ga uwa na ɗalibai mu faɗi magana da dalili kada mu rika cewa za mu faɗi magana ba wani dalili a kanta ko kuma akwai dalilin amma mu hankalta mishi ba sai ta kawo dalili sai ka kuma neman dalili ga ayoyi da hadisin malam ya ce amanna bi zalika mun yi imani da wannan abu da muka faɗa kullihi gaba ɗaya ɗinsa wa aikanna mun yi yaƙini shi ne aikana an da kullum min indihi dukkan waɗannan abubuwan da muka faɗa wajen Allah suke Allah ya turo mu zuwa mana bayanin aƙida kuma waɗannan abubuwan ga su da muka faɗa mana kawo ayoyi don ba wai ana nuna aƙidar tahawiyya ba wanga littafin da na Allah ce akwai littafi aƙidar tahawiyya dalilan da shi aƙidar da mai aƙidar tahawiyya yake bayani akan ta dalilanta daga wajen Allah suke yasa sai ka ji ɗan ƙura'ani ya ce to hadisi buhari wani annabi da aka so kawai buhari muslim wani annabi da da musu risala sai ka ce sakon banza wani masu wani aka wuri shi to da kuka karatun na hau kuɗin ƙura'ani yiwu da sarfu da balaga wani annabi da aka turo wani sarfu da nahu da balaga wasu su masu har nahu da sarfu da balaga don karanta su gibin su ko da muka karatu ko tajwidi bid'a ne ko wani bukhari bai ce shi ya kirkira hadisi ba cewa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sallah ko yayin kaza muslim haka ko ba haka Abu Zar al-Qayrawani da ya risala ba cewa ya ba a'a shi na ga yadda yayin ibada cewa ga yadda waɗanda suka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya inganta a tabbai bai inganta ba shi ke tajwidi ba bid'a bane ka'idodin karanta alqur'ani dai aka ciccire ma dan ka gane su yadda larabawa da suna magana da yaren su ba tare da nahawu ba amma sai aka ciccire ƙa'idodin saboda mai son koyo ko ba ka nan bane to haka ne kamar tukin mota ne za ka je a koya maka in za ka kwana dama ga yadda zaka in za ka kwana hagu ga yadda zaka in ka fahimta wadannan ƙa'idodin duk inda ka je a duniya za ka yi za ka yi tukin shi ne an ka ciccire ma ƙa'idodin in an ka ce maka annunul mushaddada ko kuma halgunna to ko ina ka ce alƙur'ani قل أعوذ برب الناس اتتا إن الذين كفروا سواء عليهم إن اتبنيش بكم شم يتبع أصول الفقه بدأ أصول الحديث بدأ أصول التفسير بدأ أيس حبيب الصوص بقى يعجب بسم الله وأنه أصول كم su sahabbai suna da ilimi yaren su ne ba sai sun koyi waɗannan ka'idodin ba kai kuma da baka san sirrin yaren ba baka san sirrin qur'ani ba sai an koya maka ba wata bidi a bace sai ka koyi ilimi kana koyi ba koyi ka tsaka ta mutunta lokaci dan uwan musulmi da dukkan alamun lokaci ya halin sa za mu tsaya daidai wannan lokuta insha Allah ta'ala sai gobe Allah ya yarda bayan mun sauko da kai karfe 10 insha Allah za mu zo mu kura akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama tsori da Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh